الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau lahadi shida ga watan rajab shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da daya bayan hijira annabi alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da daya ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya idan ba manta ba mun tsaya a aya ta arba'in daidai a cikin wannan sura mai albarka suratul nur inda za mu tashi aya ta arba'in da daya muna roƙon ubangiji madaukakin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai ya ba mu iko aiki da abin da za mu ci wallahi darasi na bakwai za mu tashi insha Allah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم na'am من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات Hmm.
كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون na'am ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير Allah madaukakin sarki ya ce alam tara shin baka gani bane ko baka sani ba cewa annallah lallai ubangiji madaukakin sarki yusabbihu lahu man fi samawati wa- wal ardi duk waɗanda suke cikin sammai da kasai suna yi masa suna yi masa tasbihi wa tsairu bayan wanda suke cikin sammai da kasai suna yi wa Allah tasbihi wa tsairu haka nan su ma tsuntsaye domin jam'i ne na aqaya kamar al-rakbu ne da al-rakib asabru da atajir do saboda haka wannan wato shine ma'aunin cewa wa tsairu safati ganin tsuntsaye su ma suna tashi suna kada fukafukan ya Allah yake kullum kowanne daga cikin su kada alima salatahu ya san yadda yake wa Allah sallah wa tasbihahu kuma ya san yaya yake tasbihi zuwa ga Allah madaukakin sarki kullum kada alima salatahu wa tasbiha wallahu alimun bima yaf'alun Allah madaukakin sarki masani ne don gane da ababen da suke aiwatarwa ko suke aikatawa shi ke wani layi mulkin samawati wal ardh mulkin sammai da ƙasai gaba ɗaya na Allah ne kaga ba a ce mulkin samawati wal ardh lillahi ba wani layi mulkin samawati wal ardh shi ke wa ila lahi masir sannan kuma makoma gaba ɗaya da ta Allah ne malai ce mana yubiru ta'ala annahu yusabbihu lahu aw dhikra'an yusabbahu dan ma wato mabudiyun lil majhul cewa man fi samawati wal ardi ay min al malaikati wal unasi malaiku da kuma mutane suna yi wa Allah madaukakin sarki tasbihi shine alam tara anna Allah yusabbihu lahu man fi samawati wal ardi shine wal jan wal hayawan da aljanu da dabbobi duk suna yi wa Allah madaukakin sarki salati hasan jimat malai ya hatta abin da ya jabi da kararin abubuwa yanzu wannan ginin da muke cikin sa yana wa Allah salati yana wa Allah tasbihi wannan teburin da aka dora da kujerar da muke zauna a kai da wato fanka da komai da kake gani suna wa Allah tasbihi domin Allah ya ce wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu babu wani abu da kuka sani da wanda ba ku sani ba ba ce ne wa Allah tasbihi sai dai ba kwa gane tasbihin nasu ba kwa gane tasbihin nasu shi za a kaga malam da ya rabu da mukwara da ya ba mu misali guda biyu banda misalin raƙumi da ya zo wato sahabbai suka ga cewa ya zo ya yi magana da annabi alaihi salatu wasalam wata rana an yada zango a wani guri wani raƙumi ya fito da gudu ya zo gaba annabi alaihi salatu wasalam ya tsugunna ya ajiye wuyansa a ƙasa sai suka ji annabi alaihi salatu wasalam yana cewa eh kwarai na ji to tashi mutum sahabbai duk suna kallon sa ya miƙe raƙumi na gaba annabi da bin sa a baya har sai da suka je gurin wani dattijo ana zuwa gurin sa kawai sai tsaya a gaban sa sai annabi alaihi salatu wasallam ya ce ai raji wato ya ji karar da ya kawo masa sai ya ce bawan Allah wannan rakumin naka ne yake yi yace to karar ya kawo mu cewa tun yana karami kake amfanuwa da kake tura maka kaya kake kaza kake kaza yanzu da yau da za ku fito daga gida kake gaya wa iyalinka ta gyara tukunya idan an dawo za ka yanka shi ne rakumin ya rugo da gudu ya gaya annaba alaihi salatu wasalam shi ne wannan mazaunin karkara balaraban kawai da yake ashhadu annaka rasulullah yake na tabbatar kai manzon Allah ne yake na rantse da Allah mun yi wannan abin da gani sai iyali na ba wanda ya sani yake kin da kasan wannan abin to lallai Allah ne ya aiko ka je musulunta to kaga wannan alama ce na cewa wato duka dabbobi da komai jibadan suna yi wa Allah madaukakin sarki ta dalili sai dai ba wanda yake ganewa sai Allah sannan ga misali na biyu wanda da yawa wato mun sha jin zana wancan su fikirar dalilu da Annabi alaihi salatu wasalam ya daina hawa kansa saboda wata baiwa Allah ta sa amma mimbai wata baiwa Allah ba kociyar masallaci ta sa aka yi wa Annabi alaihi salatu wasalam dan da yayin mimbari kafin da ni cewa wa annabi alaihi salatu wasallam minbari da zai rika hawa yana hudu ba akai saboda haka ran da ya fara hawa kan minbari ya ka dike dike wannan kowa ya ji suka ji yana kuka yana niji annabi ya sauko da kan minbari ya je rungume ya waje abu saboda haka kaga wannan shi ma an nuna mana cewa jimadan suna tazmini sannan bayan haka kuma wata rana an yada zango kamar da Imam Bukhari ya kawo a cikin Al-Adabul Mufrad cewa ana zaune sai kawai annabi ya ga wata tsuntsuwa tana kaiwa ta komo ta je ta dawo ta je ta dawo sai annabi yake dan Allah wa ya dauke wannan tsuntsuwar kurciyar ƴaƴanta sai wani zabi yake ga nan sai annabi yake mayar mata je je yi ba ya mayar da ya mayar sai ta daina wannan dawo wadda ba ƴaƴanta take ne ba saboda haka shine malamin suka ce kaga wannan yana nuna wa na farko tausayin annabi alaihi salatu wasalam sannan abu na biyu wato tsuntsaye da jimadar da abubuwa suna da irin yadda suke bautawa ubangijinsu da irin yaren da suke bauta wa ubangiji sai dai ba mu ganewa sai Allah madaukakin sarki sai kuma annabawan da Allah ya sanar kamar annabi Sulaiman ai yana gane bayanai da wato tattauna ta aljanu da kuma kwari da tsuntsaye to saboda haka wannan shine abin da wato malamai suke kawo dangane da abin da ya shafi a malam dara shine alam dara anna la yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi wa tayru safati haka da tsuntsaye suna tashi wato suna karkada bukabukai sai Allah yake kullun kada alima salatu kullun kowanne kada alima kada alima haqiqa wato alima kaga fi ilima bi shine alima alima salatahu alima to fi ilima bi ina fa'idan guba shine malamin ke kaddarawa abubuwa biyu ake kaddarawa suka ce ai wato kullun kullun kullu man fi samawati man fi samawati ko wato wal ardi kada alima salatahu wa tasbiha domin salatahu mafulun bihi ne maktubu to alima kaga fi ilima bihi dole sai ka nemo fa'ili sai ka nemo fa'ili to akwai wanda suke kaddara wannan cewa kowanne daga cikin dabbobi da jimadat kowanne ya san ya yake bautawa Allah sa yanzu rago ya san ya yake sallah ya san ya yake tasbih kaka wannan ya san yaya yake wa Allah sallah kuma ya yake masa tasbihi idan an dauki wannan fasara ta farko kenan kowanne daga cikin dabbobi da tsuntsaye da jimadan awa wanda suke da sararu kowanne ya san yaya yake wa Allah sallah kuma ya san tasbihin sa kaga ba a zo an gaya mana cewa wani daga cikin ya san zikirin zakara ko tattabara ko kaza ba da tara ya zo gaya mana mu faɗa ko da za ga wani zai karambani ya rubuta ya ce Allah zikirin kaza wa gaya ma saboda haka ka kullun kada alima salatahu kowanne daga cikin dabbobin da tsuntsaye shi kadai ya sanya yake yi wa Allah sallata da kuma tasbihi wannan shine fasarar farko fasara ta biyu kuma kace kullun kada alima Allahu salatahu shine wato takdirin da za a yi na cewa Allah ya san sallarsa da tasbihinsa kowanne a wannan fasarorin guda biyu wanne ya fi kamata a dauka kadai ko ta biyu cewa kowanne daga cikin dabbobin da tsuntsayen da sandararrun abubuwa ya sanya yake wa Allah sallah da salati ko kuma a ce kowanne Allah ya san wa to sallarsa da takbiri to ne fi kyau domin duk biyun malamai sun kawo ta farko ko ta biyu ta biyu to to ta farko ku tafi abin da yasa aka ce ta farko saboda gabar gaba idan ka ji gabar gaba gabar gaba kuma ka ce gaba an yi to lati akwai mai domin cewa aka yi wato wallahu alimu bima yafa'alu Allah ya san me suke yi yawwa to saboda haka wannan ta fi ma'ana aka imamu shafi'i ya faɗa a littafin da cewa ka ɗauka cewa kowane da ya cinji ba dacin da dabbobi da tsuntsaye ya san ya yi cewa Allah sallansa ya sani to kuma da ka tattara ba aka ce wallahu alimu sannan kuma Allah madaukakin sarki masani ne shi ma ya fa'aluna da abubuwan da duk suke aiwatarwa wannan ya fi amma idan kace kullum kali aliman lahu salatuhu kowanne Allah ya san sallarsa wa tasbihu ya san tasbihinsa wallahu alimu bima yaf'alu kuma Allah ya san me yake aiwatarwa bima da wato bankari da balagawa amma kowanne dabba kowace wato jibadan sandararrun abubuwa sun san sallar da suke wa Allah sun san tasbihi sannan kuma Allah ma ya sani wannan ya fi ma'ana ya fi fitowa wannan shi ne abin da muka faɗa ba da muka ce babu wanda zai zo ya injiya ba tasiri ya gaya ba ga yadda tsuntsu yake zikirinsa to wasu malamai kuma suka ce yaya sallar tsuntsaye take shi ne wani lokacin da suke tashi suna kada bukabukan wasu ka wannan izi ta haɗi ko lokacin da wata dabba take motsawa a daidai lokacin da take wannan motsin sallah take wa Allah tasbihi kuma yayin da take fitar da tawon shine kuka in tsuntsu yana kuka tasbihi yake wa Allah to Allah ba rubuce sarki ya ce ba wanda ya san ya ya tazihi sun tsaye shi wala da ka zo ka rika kukan da tabaru ka ce tazihi kake ko kuma kukan zakara ka ce tazihi kake saboda haka Allah shi kadai ya bawo kansa sanin ya ya tazihin zakara yake ya ya sallar zakara take amma dai mai tabbatar da yana yi shine kullum kada alima salatahu wa tasbiha wallahu alimun bima yaf'alun lalle ubangiji madaukakin sarki masani ne dangane da abawan da suke aiwatarwa yace walillahi mulku samawati wal ardi mulkin sammai da kasai gaba ɗaya na Allah ne kaji fa mulkin sammai da kasai da wakilci har da wakilci din na Allah ne domin kaga in ana maganar mulki shine ka gaba shugaban kasa gwamna siyama da kuma eh kansila ko da kuma eh sarakuna misali to sanata da sanatoci na rasu da na duka wayannan wakilai ba mulki yake kiran sa ba duka cewa a kansa za ka zuwa a gurin su mulki ne a rikin jinwa ke kai amma mulki a tsari wanda yake na kira a wayannan zune masu mulki domin za ga ba a ciya man biyu a lokal gamban da yaki amma za a iya ba ku wakilai guda biyu a lokal gamban saboda haka ga wakilai to da wakilci da mulki gaba ɗaya na Allah ne idan al'umma ta fahimci wannan ba za ta kashe wani akan mulki ba idan al'umma ta fahimci cewa mulki na Allah ne to ba wanda za ta kashe ba za a yi wani sihiri ba ba za a je wani ba ba za a yi mai kusin gwilar da zai rasa wani abu ba domin an yadda Allah shi yake bayarwa duk da cewa har yan siyasar za ka je yin abubuwan ka taso da masu neman sarautar za ka ji sun turo wasu gidan rediyo suna jan aya kulillahu mabalikal mulk yujil mulka man tashawu وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء zuwa adili a kawo duk wanda kaga ya zo ya ja wannan ayar din to su suka samu duk wanda kaga ya zo ya ja ta to su suka samu amma in ba su bane ba ruwan sa da ita kawai ji a gurin sa cutar sa ake to shi ne wannan lahi mulku samawati wal ard mulkin sammai da kasai gaba ɗaya na Allah ne sai yace wato ayar karshe muna da rabburi ita za ta burge ka yace wa ila lahi al-masir sannan makoma ta Allah ce kai da kake mulki in ba kwata kai ai za ka koma zuwa ga Allah shi ne kawai abin da ake faɗa ba iya nan da gurin zaman ba akwai makoma to in da ana tadabburi da ayoyin da ba za a rika rigingimu ba domin ka san cewa ko da zalunci mutum yayi ko wani abu yayi wanda bai dace ba to Allah ta lalaye masa ya waje wani dan lokaci kawai to shi ta malam shi ba da yake cewa ubangiji ya ba da labarin cewa mulkin samai da kasai na da ne ba huwa al-hakimul mutafarri shine mai hukunci kuma jujju ya al'amara alladhi la mu'aqiba li hukmi wanda ba a gyara hukuncin Allah in Allah ya hukunci ba ya mai gyara ba kuma a tabewa ba kuma a adili yanzu Allah ya hukunci ka ce za ka yi court of appeal to za ka je ka ga ko daga ita sai Allah ya isa misali gaba ɗaya wata kotu za ka kai Allah kara shi ne lamu a ce bane hukumi ba a yi wa Allah gyara kuma ba a zuwa wata court of appeal idan ya zartar da al'amari wa huwa al-ilahu al-ma'bud yake ba shi ne ubangijin da yake wato tilo abun bauta allazi la tambagi la ibadati illa lahu wanda baya tantance abota wa kowa sai shi sai ce wa ila allahi rasul ayyawmal qiyama zuwa ga wato Allah madaukakin sarki makoma take ranar alkiyama saboda shi ya ji allazina ata'u bima amilu wa yajzi allazina ahsanu bil husna shikenan za a kowa zuwa gare shi dan yayi ne yajzi allazina ata'u bima amilu dan Allah ya saka waɗanda suka saba suka yi muna da dangane da ayyukan da suka yi a baya wai jijiyar ladina ahsanu bil husna dan ya saka wanda suka kyautata suka yi ayyuka alkhairi bil husna da aljanna sai Allah ya ce na'am ألم تر أن الله يبدي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من درب فيصيب به من يشاء فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا ضربه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار Allah ya ce alam tara in ba ka gani ne ko ba ka da masaniya dangane da cewa annan na lallai ubangiji madaukakin sarki yuzzi sahaban shi yake koro girgije musamman kai ina da tambaya wani ga jogura kai ne dan jogura shi da yan sani misali Allah shi yake koro girgije sun mai alifu bai da hutu haɗa tsakanin su girgizan wannan girgizan na gabas da na yamma da na wato kudu da arewa sai haɗa su sun mai da an horo kamar sai Allah ya sa ya zama ɗaya kan ɗaya wannan girgizan ɗaya kan ɗaya fatar alwadaka kawai sai ka ga alwadaka wato walƙiya wasu haka suka fasara wasu kuma ka ce alwadaka ya ni almaka sai ka ga ruwa ya khuruju min khilali yana fitowa ta cikin wannan girgizan da ya harhatsu wanda za ga wani lokacin ai da idan kawa za ka ga yana tafiya yana ta zuwa ya haɗu to Allah madaukakin sarki yake wa yunzilu minas samai to kuma sai daga Allah yana daukarwa daga sama min jibali fiha daga cikin wannan girgizar daga wato ana samun wasu wani ruwa yana towa da kasan duwatsu min baradin mai sanyin gaske ko na kankara abin nufi wato kankarar da za ka zo girman ta ya kai girman dutse amma kafin ta zo sai Allah ya sa ta zagwanye wata shi ne za ga tana iya faduwa ta kai ta aji ma ko ta fasa wani kai ko ta fasa wani gilas ɗin wasu motoci ko haka to asalin wato ita wannan kankara manya manya ne kamar duwatsu amma cikin yarda Allah saboda a samu sauki ga al'umma kawai sai ya narke ko kuma a bar ta kaɗan kaɗan ta sauko shi ne za a wani lokacin har tsintar kankarar ake ana ja amma inda za a bar ta ta ko yadda take to zuwa su ne zai kawai a ga gidaje suna bulaki shi ne yake wa min jibali fi halin barar daga cikin wannan girgizan kuma min baradin na kankara kanana kanana mai sanyi to sai Allah madaukakin sarki yake wato bai sibu bihi man yasha shi ruwan ko ita kankara dubi sai Allah ya kai ruwan garin da yi gada ba wa yasrifuhu amman yaja ya kauda ruwan gabarin garin da ya gada ba in ya gada ba sai ga an ruwan iyaran kuma daga nan zuwa sannan wajen ta so ga gaba ruwa kana sannan ka ga babu to shine bai sibu bihi man yaja in ya gada ba ku kai ne muku ruwa sallakin ku kuma ya hana ko ayi daga nan kawai cikin gandu ka gaba ai ba cikin bila an yi ruwa ko ka je daga diga sau nawa za ka ga daga diga sama zuwa ƙasa ana ruwa amma nan babu ko kuma ka ga nan da ruwan can kasa kana wuce da ga babu ruwa shi ne fa yusibu bihi man yasha wa yasrifu amman yasha ya kauda shi ga waɗanda ya ga dama ko kuma fa yusibu bihi man yasha ya kai kankaran kankaran da bindira a garin da ya ga dama wa yasrifu amman yasha ya kauda ita da garin da ya ga dama shi ma da kankaran da ruwan kowanne in ya ga dama a yi ruwan a ko'ina amma kankara iya can gurin za ta samu gwandana shi ne bai sibu bihi man yasha wa yasribu wa man yasha ya Allah yake ya kadu sanabar kidi ya zahabu bil awsar hakke shi ne sanabar kidi hakken warkiyar ubangiji ma daukakin sarki yana kusa ta tafi da idanu saboda karfin ta saboda wata warkiyar haka yake ga sai mutum ya rufe idanu yadda za ta warka duk da gona hadisi da riba ta tunna ina duba da wani mubra da ya nuna cewa walkiya ba bulala ce ta malaiku da suke kado ruwa da ita banda annabi alaihi salatu wasalam ba zai gina ba wannan zai baka wannan labarin saboda haka shi yake walqiya bulala ji ta malaiku to sai yake ya zahabu bil absa sai ka ji da idan to wata kila wani abun nan nake so in tuno wanda a tsarin tsarin shi ne akwai tsarin da ake suke fada wato ruwan sama yana sabuwa ko ruwa ne yadda wato ga yanayin yake cewa in gari ya dumama gari ya zafi sai ruwan ya koma sama ya kuke ce masa evaporation ko sai evaporation ya koma sama in ya gama gaba daya dan kafin ya tafi zai koma zai ko zai yi waye duk wannan tsarin to saboda haka me alakar wannan wato bayanin na yan sayin da kuma wannan aya mu dai ga abin da Allah yake shi yake koro jirazar ba wai ruwa ne na kasa yake tafi ya koma sama ba yake koro girgije zai hada tsakanin girazan gaba daya kuma ya ja'aluhu rukama sai za a iya haukan daya fatara ruwa daka sai kaga kawai ruwan ya karo da wani tunani yana cewa ta cikin wannan wato ta tsakankanin wannan girgizar wa yana jiru min samai akwai alaka tsakanin wannan ayar da wancan theory din ko ba akwai cin karo ba cin karo na Kun ji bayanin da alaji ya yi? Duk ba ku ji ba. Ya ce babu cin karo gaba ɗaya. Kuma abin da dama nake so mu zo saboda ina saurara ina ji lafiya wani malami yana tafsiri da ya zo wannan gaba. Sai yake cewa wannan cin karo ne. ya ci karo da alkur'ani wannan abin da ake faɗa cewa kuma a gaskiya mamakin da ne shi bai sani ba to wannan kurakuran idan ya faɗa cikin su wanda ya karanta science ya fahimci addini zai gane cewa kuskure yake faɗa babu cin karo kwata kwata saboda Allah ya ce wa huwa alladhi yursilu riyaha busran bayna yaday rahmati hatta idza aqallat sahaban thiqalan tuqnahu min baladin bayyin fa anzalna bihi al-ma'a fa akhrajna bihi min kulli thamaratin sai ke kadalika nukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun sannan kuma Allah yake wa sama'i zati raja wal ardi zati sada idan ka haɗa wannan ayoyi ka koma kan kalli tafsir din da kyau za ka bacin karo sai daga cikin malaman tafsiri na manta waye ko bakaru bin rabi ko makamancin sa da yake bayani yake cewa da yake bayani da yake cewa ne mutum cewa bayanin da yake cewa ai abin da yake faruwa yake iska ce take tasowa yake da ni sanyi da rizal saboda haka wannan iskoki idan ka taso da mai sanyi da mai zafi su ne za su je su haɗu sai ke cewa wani lokacin kuma sau da yawa ita iskar akwai kamar akwai ko ibn ibn al-qayyim yace mata da miji idan suka haɗu su za su haifar da wannan ruwan kawai su dawo kaga ai Allah cewa wata ma idan su raja Allah ya rantsuwa da sama ba aboki ya dawo da abin da ta dauka wal ardi zati sada ya kuma rantsa da kasa mai tsatsagewa wanda za ta rantsage ita kuma bata karbi wannan abun ba saboda haka wanda ma idan zaki raja idan ka hada da wannan ayoyin za ka wace garo an yake bayani cewa wato akwai wanda a cikin isokin nan da suke tafiya ta sama da kasa akwai wanda sinadarin ta guda biyu ne akwai kuma ɗaya guda ɗaya shine yace kaga H2O kenan shine wata din H2O kaga hydrogen guda biyu da oxygen guda daya babu cin karo shi za lokacin da za ka karanta geography ko za ka karanta astronomy ko kaza in ka bayyana addini za ka ji daɗi ƙara ba imani babu wani cin karo ina ji yadda yake bayani lafiya ina ji wannan shekarar da ta wuce yana bayani farkon azumi yana bayani akan cewa wannan ta ci karo da wannan wato ne sunan sa binciken da na yan science ya ci karo da alkurani saboda haka fahimtar wannan kafirci kaza kaza wannan kuskure ne gaskiya na na'am na'am eh ai ba sai an ba da kwatance ba eh shi ne bayanin da yanzu a rage bala ga yanzu da ya mana na'am Mm. To ba cin karo ne. Eh. Mm. A to ai ba wani confusion shi kanka. Misali, abinda injiniya yake, inda confusion din yake wai idan ya riga ya je sama sai an samu sunlight ya rike, sannan zai zubar da ruwa. Ba ka ji abin da Ibn Qayyim yake faɗa ba, cewa iskar kala biyu ce, akwai warm akwai cold. akwai mai zafi akwai mai sanyi saboda haka wannan mai zafi sai ta haɗu da mai sanyi ruwa yake sauka ba wani cin karo a cikin ne ni wannan iya fahimtar da ni kenan ba wani cin karo a to ka ji wannan ba wai ana a cikin kiyar rai to to ai kake sa sai ko yawa to wannan ai kaga ilimi ne su kansu sun yadda ba wato ba su suka yi ruwan ba wani dabara suka yi na tare shi yawa kawai abin da ake so gaba ɗaya wa'annan idan sun taru ka yadda cewa an yi shi ne da ilimin da Allah ya ɗan san ba shi kenan kawai to
to da Allah ya ce bai shi bi yi mani da shine wai su ma ai suna kilemin su ma za su iya tura shi inda suka ga dama a'a to ai cikin ganin damar Allah ne suka iya tura wa kan inda Allah bai ga dama ba za su tura kan ba shi ne abin da ake magana kai wane mutum idan Allah ya ga dama ko motsawa ba za su yi ba gaba ɗaya sai a rikice su da ruwan amma sai ya ba su dama ya ce dokoki ko ba haka bane ai wato musulmi idan ya fahimci Allah zai zauna lafiya zai zauna lafiya duk wani abu da zaka gani na da zai da zai kai ya komo ko me gaba ta ya tsara ma imani ko me da corona virus da ebola da kaza wallahi in ta zo kawai imani ya gaba ta kara ma kai a matsayinka na musulmi ka kara gane cewa lallai akwai Allah wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu ba yadda Allah wato in ya ga dama ba zai yi da mutane ba wannan ya kamata mu fahimta saboda haka idan mutum yana karatu na zamani kowane iri ne to ya kamata ya sa Allah shi kuma zai fahimta a karatun fiye da a karatunsa wanda suke tare da su sai ga mutum ya zo ba zancen cin karo abin da ka san ka karara ne ma ake a yaki Allah madaukakin zargi sai ka ajiye shi a gefe kawai shikenan amma wannan ita kanta wata ayar da muka kawo ka ƙara koma kanta a suratul arab da da yadda malamin ke bayani da abin da ya ƙara fito ba fili huwa alladhi yusilu riyaha bushran bayna yaday rahmati duk wannan abubuwan babu jin karo gaskiya babu jin karo wannan yana ƙara nuna girman Allah madaukakin sarki ne na'am wannan haka yake ko ko na ruwa ma misali za a ga kakuwa yanzu a kan ruwa da ne amma za a dau jirgin da za a yi lokuta da yawa ko abubuwa masu nauyin da sai a dora mar kuma ya tafiya shekara a kai irin dama Allah ne saboda haka wannan shi ake so kawai musulmi su fahimta sai ga mutum ya yi karatu wato mai ma'ana ya karanta sayansis kuma imanin da ya da shi da ya je wannan karatun sai ga wani malamin arabiya shiga aljanna domin shi imani ya ƙara masa lokacin da ya wannan ya fahimci cewa lallai wannan yana nuna wa girman Allah madaukakin sarki wannan shine abin da malamai suke bayani a kai to shine yake yuqallibu Allahu layla kaga nan ya kadu sana barkihi ita wato hasken warkiyar Allah madaukakin sarki kada ta kuka ya zahabu bil awsat ta tafi da idanu saboda saboda hasken ta sai da yuqallibu Allahu layla wan nahar Allah madaukakin sarki shi yake jujjuya dare da yini yake juya su yadda ya gada ba abin da ya gaya mana a nan cewa inda zai harki samawa ke wala zuwa kila zai laili wannan hari la ayatin li ulil albab lalle cikin jujjuyawa dare da yi wakti lazim laili wan nahari ko cikin halittar sammai da kasai da jujjuyawa dare da yi yana yake la ayatin akwai ayoyi ayoyi li ulil albab amma ga masu hankali kawai wanda bai da hankali ba zai gane ba amma mai hankali zai gane cewa wannan aya ce ko fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid cikin komai akwai ayat da take nuna lallai akwai Allah to shine Allah wa rahmatin sarki yake yukallibu Allahu al-laila wan nahar Allah yana jiji da dare da yini wata rana ai longa rai wata rana wata rana ai tota rai duka wannan ganin daman Allah ne inna fi zalika la'ibratan lalle cikin wannan akwai kibara akwai abun lura ne gudun abu sare gaba abota lura da hankali da basira sai Allah yake na wallahu khalaqa kulli dabbatin mimma
alim فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير Allah yake wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma Allah ya halitta kowace dabba mimma in daga ruwa asalin ta daga ruwa yake faminhum daga cikin su akwai manyan fi akwai wanda yake tafiya ala wadani akan cikin sa wa minhum man yamshi ala rijlayn daga cikin su akwai wanda yake tafiya akan kafafuwa guda biyu wa minhum man yamshi ala arba daga cikin wannan ababan akwai wanda yake tafiya akan wato kafafuwa guda hudu yana yake lukullahu ma yasha yana halittar abin da ya ga dama inna allaha ala kulli shay'in qadir lalle Allah ne iko ne akan komai to mu kalli wannan ayat da kyau mala yake Allah yana ambata kudirar ta ce cikakkiya da ikon da babba fi kalbi anwa'ul makhluqat dan ne da yake halittar wato nau'o'in halittu al-ikhtilafi wato ashkaliha wa alwaniha duk da bambancin nau'o'in su da kalarsu wa harakatiha da motsin su da yadda ba ta motsin mimma in wahidin daga ruwa guda daya ba wani mai motsi sosai wani kuma salo-salo yake tafiya amma duk da yadda bangare sai aka samar da su sai Allah yake ba minhum man yamshi nan ya ce khalaqa kullu dabbatin ya halitta kowace dabba kowace dabba gurin balarabe in yace dabba shine kullu ma yajibbu ala al-ardi da abin da yake ta ko ala waje al-ardi da abin da yake ta kaban kaza shine dabba in balarabe ma yace ma yanzu dabba ba za ki kai ba amma ba wuce gaya ma za ki kai domin shi gaba ɗaya ya yadda cewa dabba shi ne abin da yake taka ban kasa to a nan kun ga komai an halitta shi daga me daga min ma'in daga ruwa kamar an cire aljanu da mala'iku ko haddatu aljanu da mala'iku akwai su ko babu me yasa saboda kaga aljanu an halitta su ne daga me harshen wuta aljanu ai daga ajin wuta su kuma mala'iku min nuri kulikatul mala'ikatu min nuri wa kulikal jannu min marijin min nar ko kuma min mawuti balakum ko aka yi da wannan ruwa ya wa kulika adam abuwa min mawuti balakum shine annabi adam amma shi wannan min marijin min nar ko ko min narin a wata ruwaya amma adam shi kuma daga abin da aka subaita muku shine turbaya dugon fa me yake kiransa kasa ita ma da ruwa aka kwaba ta to aljanu da da malaiku wanda zuwa nan amma imamul lokaci cewa yi hadda aljanu da malaiku gaba ɗaya sun shiga sun shiga asali min bayi aka ce me dalili yake cewa saboda ai asalin komai ita kanta wutar daga ruwa aka samar da ita ita kanta wutar sannan kuma shi ma hasken daga cikin ruwa aka samu da shi yana da wannan fahimta aka kare da Imam Qurtubi ya kawo cewa ya tafi akan wannan cewa su ma tushen su kenan kullu dabbatin kawai min mai saboda haka aljanu ma suna ciki malaiku suna amma wasu malamai suka ce abin da aljanu da malaiku to sai yace fa minhu fa minhu man yamshi ala badanihi sai ta ko wanda yake tafiya akan ciki kamar maciji da kuma ne ire-irensa da abin da yake da alaka da shi akan cikin su suke tafiya wa minhum man yamshi ala rijlayn da gaskiya ko wanda yake tafiya akan kafafuwa biyu kamar mutum da tsuntsaye tana tafiya akan kafafuwa ne guda biyu wa minhum man yamshi ala arba akwai wanda yake tafiya akan kafafu hudu kamar dabbobin ni'ima awaki kimaki shanu da raƙuma duk wayannan kaga ala arba'in to kada ka tambaya ka ce yanzu ina kin shanye ina qurbahanci ina kaza ina kaza duk zaka ce ba ya khuluqullahu ma yasha Allah yana halittar abin da ya ga dama wani za ga kafarta arba'in da hudu wani kafarta tamanin wani kabar da ba kawai dai zai dai kai dai wanda yayi biology zai gaji ba a nan zai kara imani sosai ko a wanda yayi biology sosai da wanda suka karanta agri musamman yan biology dan za ga anan ne za a ce ka dauko kaza ka kaza na dauko kaza kaza na to saboda haka yake rukun lahu baya ja komai ya shiga yan jahi yana ciki burmahanci tana ciki duka duk sun fada to dai ke inna allaha ala kulli shay'in qadir Allah ne iko ne akan komai ba tangarda ba ce ta za aka samar da canjani da kababuwan da yawa ko qurbanin kagan da kababuwa da haka da yawan su ba tangarda ba ce ganin daman Allah ne shi ya ga dama ya musu kababuwa a haka shine wato inna Allah ala kulli shay'in qadir lalle Allah madaukakin sarki ne iko ne akan kowa da kuma komai sai Allah yake لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم الله ملوكين سركي يتي لقد أنزلنا آيات مبينات hakika mun saukar da ayoyi mubayyinati waɗanda ake bayyana su a wata kira'ar mubayyinati haka da wato masu bayanin kansu aya ita take bayanin kanta ba ba a bukatar ba sai an zo an ba bayani ba kamar kullu wallahu ahad Allah guda ɗaya ne ba wani malami da ya taɓa ka taɓa ji ya ce wannan ahadin din tana nufin biyu ko ana nufin kaza babu ko kuma inda Allah yake kamar nusus da yake kawai mana ya kalli da illa ma'anan wahidan cewa wato tilka asharatun kamila kaga da Allah yake bayan yayi magana akan fasiyamu salatati ayyamin fil hajj sai yake wa sab'atin idza raja'tu mun an baka ka san goma kenan amma sai yake tilka asharatun kamila goma kenan tun in ka hada bakwai da uku to shi ma wannan kaga aya ce mu bayyana ta bayyana kanta karara domin ta ga ba goma ake ni shi kuma mu bayyana din wanda annabi alaihi salatu wasallam yake bayanin su a aikata ko a maganci an zuwa ce kai sallah sai da aka gaya da Allah ya ce a kimu salata wa atu zakka sai ba da bayanin kanta ba ya gani sallah ba mu sani ba sai da annabi ya yi bayani cewa ya hau kan minbari ya yi sallah raka'a biyu ya ce sallu ka bara aiki ne aka ya yi bayanin sallah kenan ko zakka ba yace idan shekara ta zago kudin ka ya kai misali miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar da kaza saboda haka fitar da ɗaya bisa kaza shikenan annabi alaihi salatu wasallam ya yi bayani kayan kadarori idan sun zo ya yi bayani duk abu zaka gidaje kake siyarwa ran da ka siyar to da zaka gidajen haya ne a kudin hayar ake zo ka tara ka hutan da zaka duk wannan annabi ya yi bayani to wannan shine mubayyana da mubayyana sai Allah yake wallahu ya hadi man yasha lalle Allah yana shiryar da wanda ya ga dama da kaga Allah ya yi shirya annabi Musa alaihi salatu wasalam ya dora shi akan tafarki madalici ya ba shi annabta ba dan san bazu Isra'ila bane dan ganin dawansa ne da kuma falalarsa da kaga an tabar da Fir'auna shi kuma ba dan komai bane sai dan adalcin Allah madaukakin sarki adalci ne ya sa Fir'auna ya zama abin da ya zama adalcin Allah ne don adalci ne ya dora abin da ya kamata yau wasi za ka wa Fir'auna inda shine wallahu ya ji man ya shawo yana Allah yana jire da wanda ya gada ba ila siratin muttaqin zuwa ga tafarki wanda yake ne kai kuma wanda yake madini sai Allah ya jira ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون Allah madaukakin sarki ce wa yaquluna amanna billah zaka ji suna cewa amanna billahi mun imani da Allah wajen rasuli kuma mun imani da manzon da ya aiko wannan kowa ga ya ba bukatun sifar adireshin zuwa ake wayarwa adireshin zuwa ne muna bukai ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمن بمؤمنين يخادعون الله ذو الجماعة يقول إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله إن أدريك cewa wa ya kulu da za ka yi suna cewa amanna billahi mun imani da Allah wajen rasul sannan mun yi imani da manzo na annaba na Allah madaukakin sarki wa dana sannan mun bi Allah madaukakin sarki shi yake kuma sun mai ta wallah bani umminhu sai kaga an samu wata tawaga daga cikin sun ba da baya sun yi min ba da zalika bayan duwar san kalmomin da suka faɗa Allah yake wa ma ulaika bil mu'mini dama ba irin wannan magana ba mu'mine bane ƙarya suke kawai magana ce ta bai ayyu khalifuna aqwalahum a'malahum saboda maganganun su suna saba wa ayyukan an fito aikin ya biya wa fiye da magana sai yaquluna ma la yaf'aluna har kaji za fara wato ababan da ba za iya aiwatar da su shi za Allah ya ce wa maulaika bil mu'minina irin wayannan ba mu'minai bane sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa wato wa idza du'u ila Allah idan an kira su zuwa ga Allah madaukakin sarki wa rasulihi da manzansa li yahkuma bainahum dan ya hukunci a tsakanin su wato idza fariqum minhum mu'ridu sai ka ga suna kauda kai daga cikin su idan wani hukunci ya taso ko wata matsala an jito ta kotun musulunci a dai inda za a yi shari'ar musulunci sai ka ga sun ji a zuwa ke da ba ai kaza kaza su su dokar kaza suke yi ko kaza irin wani abubuwan to wannan sifar suke shi za a can a turatin da zai da muka wuce a baya Allah ya ba mu adireshin ciki ma alam tara ila alladina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika fa yake yuriduna an yatahakamu ila tagut وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى رسول زيد رأيت المنافقين يسدون عنك سجودا ونجينا بريجل رأيت المنافقين يسدون عنك سجودا za ka suna nokewa da zarar sun ga hukunci da Allah ya ce amma kuma suna da wata sifar ta daban kuma sai Allah ya ce ne faɗi mu da ayar gaba
تبيعه وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ابتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون Allah madaukakin sarki yace wa iya kullahumul haqq amma su ne da gaskiya kuwa da ga kotun musulunci suke zuwa ji in su ne da gaskiya sun san ka san duk wanda zai jara ya san cewa yana da gaskiya ko bai da kafin ma a je ko ina shi ya sani duk wanda zai jara ya sani shi ne mai gaskiya ko ko shi ne bai da gaskiya to sai Allah yace wa iya kullahumul haqq in su ne masu gaskiya to ya to idan ne mota ne za ka dan su fito suna ba kankan da kai da wuri za su zo idan ka ce ma a je kotu karfe goma to su takwas da rabi za ka su sun je sai za kowa zuwa ko tara jira ce kawai a zo a fara abin da za a yi domin sun san in ka ji ba kawo na cewa a yi wasan jifa ya zan mai ya taka duki to shi ne ya to idan ne mota ne duk da ba su yarda da kotun ba ba ko ba su yarda da shari'ar musulunci ba amma za su roga da gudu zuwa to shi Allah yake a fi qulubihim maradun ko a cikin zukatansu ne akwai munafurci kenan amir ta ko ko suna kokonto ne dangane da aiko annabi alaihi salatu wasalam da Allah ya yi am yakabuna ko ko tsoro suke ji an ya hiballahu alaihi wa rasulu cewa Allah da manzo za su zalunce su cikin zukatansu ne akwai rashin lafiya na munafurci ko kuwa wato kokonto suke da aiko annabi cewa ba su yarda cewa Allah ya aiko shi ba aw yakhafu an yahifa Allahu alaihim ko kuma aw yakhafuna ko ko suna jin tsoron an yahifa Allahu alaihim wa rasuli cewa Allah da manzo za su zalunce su Allah ya ce bal bari wannan magana ulaika humuz zalimuna ai ta tattin azalimai ne kawai kawai shine sifar cewa azalimai ne ba sa san bin dokar Allah ba sa san bin dokar Annabi alaihi salatu wasalam suna da cikin munafurci kamar da Allah ya gaya mana fi qulubihim maradun fa zadahumullahu maradan suna da ita to saboda haka duk wannan sifofin wato ya tabbata a kansu bayan wayancan abubuwan kuma shine azzalimai ne kamar a ce bayan rashin lafiya zukata da hukunto da suke da aiko annabi alaihi salatu wasalam bayan haka kuma sai a ce ma kuma azzalimai ne shine idan ban da zo fasara biyu ke mata akwai idraji akwai al-intikali saboda haka tsarin bayani shine bayan wayancan matsalolin nasu kuma suna kaza ma shine ulaika hum zalimun sai Allah yake ne إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون نعم ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون الله مرحبا زرجي يتي إلا ما كان قول المؤمنين أي zancen muminai yana tabbatuwa ne ko kuma wato zancen muminai yana kasancewa ne idan du'a'u ila Allah da an kira su zuwa ga dokar Allah wa rasulihi da kuma dokar annabi alaihi salatu wasalam ne ya hukuma bainahu dan ya hukunci a tsakanin to in dai mu'mine ne ga abin da suke yi an ya kulu zaka ji suna cewa sami'na wa ata'na mun ji kuma mun bi Allah da wanzo su karantar da wannan to mun ji mun bi wa ulaika humul muflihun masu wannan ɗabi'ar kuma da Allah Allah zai ce ai kaza ko a bar kaza su yi su bari ko su yi ko su bari to lallai waɗannan su ne al-muflihuna waɗanda suke marabauta masu wanda suka rabauta duniya da lahira sai Allah ya ce wa man yuti Allah duk wanda ya bi Allah da manzansa wa man yuti Allah wa rasulahu wanda ya bi Allah da manzansa wa yake Allah kuma yake wato tsoron Allah madaukakin sarki wa yattaqi arwayar habtu anda amqalun annabi yanzu yake wa yattaqi sannan yake kiyayar Allah bayan yana tsoron sa kuma yake kiyayar sa a ji aka raba ma abun biyu kiyayar sa yana takarar tsan wajen dokokin Allah madaukakin sarki duk abin da Allah yake a bari to yana kokarin bari wanda yake ayi yana kokarin yi to Allah madaukakin sarki yake masu wannan zubar faulaika humul faizun lallai su ne waɗanda suka rabauta duniya da lahira Allah madaukakin sarki ya samu a cikin abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yi akwai wata tambaya da wani ya turo yana tambaya akan bayan ya yi sallama yake da Allah mutum ne yake da fama yake fama da larura wanda ake yi masa sabo a dukiyarsa ko kuma ya gana umarta da ya aikata zaɓa duk wani abu da zai aikata wato ko kuma duk wani abu da zai iya cutar da rayuwar da yake umarta da ya yi a cikin dukiyarsa ko kuma a ce faɗi wani abu mara kyau dangane da Allah mara kusur zargi ya zagi Allah ko ya zagi annaba alaihi salatu wasalam wai duk dukiyarsa na raya masa irin wannan in tambaya ta farko ce ne ne hukunci sai idan ya furta wannan tambaya ta biyu ubangiji wanda kuke sarki zai yage masa idan ya furta sabon bisa kuskure sannan tambaya ta ta uku sannan wata hanya zai bi ya kiyaye harshensa daga furta irin wannan sabon kaga wannan wato abubuwa ne guda uku kuma kowanne suna da buƙatar a ja hankali a kansu kwarai da gaske cewa wanda yake samun kansa a cikin wayannan yanayin gaskiya abin da malamai su yi gudun ɗanyen suke faɗa kamar ya ɗan yi nisa da zikirin Allah ya yi nisa da ambatan Allah ba saboda haka duk wanda kuma ya yi nisa da ambatan Allah karanta alƙur'ani a zikirin na safe da yamma wato yawan ambatan Allah akai akai to ke zan zai samu guri a gurin ko shakka ba kamar yadda Abdullahi Abbas yake faɗa cewa wani da yahudi ya zo yake mata ku sai ku dauki ta cewa kuna wasu wasi wasu wasi na damu ku bai wurin yake yi yawa mu ka ga wallahi ba mai ba mai zai abu na da ban da to ne barawo ne da gidan da ba komai yake tun da kai babu Allah a zuciyarka da ba shi dan ba zai yake ka ba amma mumini shi ne yake yaba yadda cewa imanin da kake da shi kuna kokawa kana ja yana da dan ya fara ma to abin da wannan bawa Allah zai yi shi na farko duk yadda zai yi ya yi kokari ya gaira wato lazumta ya lazumta wa kansa yawan karatu alqur'ani ya lazumta wa kansa yawan karatu alqur'ani ya zama lazimi a rana zai yi rabon izu ko izu daya wannan abu na farko ke sannan abu na biyu idan ya dubuce su ta raya bar wannan abu idan ta raya masa wannan abu bai furta ba har yanzu Allah ba zai kama shi da wannan abu ba idan kuma ya furta abu ta kuskure shi ne shi ma rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana sai dai ya sani cewa akwai kalmar da koda kuskure ne furta ta a shari'ar musulunci idan ta fito aka yi sai amma fito kamar zaki annabi alaihi salatu wassalam idan ya bayyana ga wannan hukunci za a yi wa mutum kamar yadda malam alkafi ya yake wala cikin nan cewa bi ta'arifi hukumin mustafa shi mutum ya zaki annabi ko ya zo waje ya kaje a shari'ar musulunci ba ba a gari ba saboda haka ka'idar musulunci ko ya tuba sai aka shi saboda haka ya kamata ya kiyaye wannan abin da ne ya taimake shi kuma na ƙarshe shine ya rika kokarin ya kan zuciyarsa da zarar ya ji wani abu ya karfe sai Allahu Allahu rabbi la ushriku bihi shay'a ya rika yawan faɗin wannan zikirin da zarar ya ji wannan abun ya fara zuwa a zuciyarsa kuma ya rika bada Allahu Allahu rabbi Allah ubangiji Allah ubangiji shine Allah Allah shine ubangiji na la ushriku bihi shay'a ba da tarayya da shi da komai sannan abu na kanci da abin da zuciyarsa ta gaya ba sai ya gaya kowa da su ba kawai abin da da ku saboda za ka ga wato wani lokacin kai kanka da ba da ba ba tarayya ba wani lokacin shi da kin ya kama ziyara amma wannan abubuwan na sayin ba ba shi dan sai din ba kai kanka kawai sai ka ji zuciyar ka da sai ka ji Allah wa ya halice to da aka yi kaza ba kaza za ka ji wasu abubuwan ba za ka faɗi ba kuma ba shi din kake ba wa daba ba amma da ka ji wannan sai ka yi addu'a amma ina ba ki shawara dai da zan kai karatu alqur'ani a duka da mujahid da tsarihi da duk guraren da ake ambatan Allah ake karatu ake a wato karantar da al'umma ya rika zuwa don Allah ya da wannan abin da yake kokari ya tafi da shi wannan wa'ala na na haba kaga wannan wannan tambaya ce ne to cewa wato abin da yake faruwa kaga su a cikin tsuntsaye da wato da dabbobi gaba daya gaskiya ya fahimci dan bayanin da na fahimta da ibnu al-qayyim kamar babu wannan dalili ji hatta kafirai waɗanda ba su yarda da Allah ba ai suna bin Allah ɗau'an aukan su akan kansu ba sa bauta Allah amma inuwarsu saboda abu ta gudanarwa Allah suke dariya gaba ɗaya tana yi wa Allah dariya dokokin dokokin saboda haka ka ga ba a samu da gaske in rayu da dokoki ba babu wannan gaskiya wannan da za a ce wata kila wanda muke yanka a ɗin dangana rai ko abin da ya gaba da wannan su abin da ya nuna tsuntsaye da jima'a gaba ɗaya suna bin Allah a cikin da ake samun tangarɗa shi ne a mutane da aljanu a nan ne ake dawo shi za ka tafi zuwa amfani wajen jilali wato wato wajen cika wuta da amla anna jahannama min al-jinnati wan nas ajma'in kaji ba ce wal an'adwa ba magana da bojiwa gaba ɗayan su in gora za a fi cewa kunu turaba gaba ɗaya ka tara su gaba saboda su ibadar da aka ce shi wa Allah shi ne kawai hisabun da za a mutu shi ne wanda ta zunguru wata karama kaga ba zancen cewa sai an dace da zini da sallah ba duk ba ta biyu su wannan ba kawai matsala ta dunkuri ne an kawo abinci wanda ta zalunci wanda za ta rama amma maganar abin da aka dora musu na ibada da tasbihi duka su yi wallahi wa ala na na wajen kenan eh shi ne a yi na gaya mata abin da
gaskiya ne gaskiya ne abin da alaƙi ya ƙara bayani musamman a wannan matsalar ta farko shi ka yi zaka ji na gaya man maganar Sheikh Usman dan Godi cewa yawan zama cikin mutanen kwarai akwai abubuwan da musamman a social media din nan wallahi ta wannan sakonni wani lokacin ta nan za a je ba ma wasu wajiya wani abu mutum ya bar Allah kawai kwata kwata ko satin baya can banda satin nan wani zai da ya tambaye ni mala idan mutum ya yarda tuwa Allah zai karba nace ba zai karba Allah ya yi tsirbe saboda abubuwan sai mutum yana takarar dan wannan duniyar da kuke gani na gaya wa daren nan nace wallahi an zo gabar da farin imani ne sai an yi takarar dan sai an ba ba kwaji kurukuru ran da aka sako na a rediyo yana cewa shi sallah raka a ɗaya ne su jira guda ɗaya abin da na gaya wani muna tafiya muna tafiya muna jin rediyo muke masa ka gani wannan abin ne ba yi mana a cikin kano kuma yi wini ce ƙwarai kuwa cewa an ba an ba ya zara maganar sai an an biya shi dare ne ko a cikin kano ba ba a inugu ko a nan ba a kano na ka ji abin da malai yake ko wai ta ma fara yawa sallah da ta ɗaya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un eh tunda ka ga yanzu aiki ban sanin din sa zai shi nauyin sa za a dauka shi kuma zai ta da'awa wallahi tallahi zai ta da'awa kaga shi wato ne sunan sa shi ne unguwa ga wata kai shi ba shi ya ga ba shi rage ya kare rika da masa rage an ga kare masa ya rika jinka masa kawai saboda ganin abu ne wanda baka taba hararo jiwa cewa wani yanzu mun san dai wanda ba sa sallah wanda za su ce ba kamar ƴan ƴan ƴan Qur'ani da suka yi bikin su kuma wannan shekarar sun yi biki wannan shekarar akan cewa da matsalar salloli da waye sun yi da suna ji ko a ko adamawa ne ko ina sun yi taron su na bibiye da su ke bibiya za gani sun yi taron su ba kuma sun tara mutane har wani abubuwa suke faɗa na rage mutum cewa kaza kaza kaza abubuwa shi sa to kai ta roƙon Allah Allah ya kare maka imani wannan yanayin da muka zo in ba mu taka dan san ba mutum bai taka dan san ba zai waye gari da ibani ya mata ba shi za mu ta jan hankalin mu dan bambata ta masu tura tura kawai mutum zai da mutum haka kawai zai tura wani jiwa bai san wasan jiki na ta ba kawai tura wani saboda haka wajibi ne duk abin da zaka tura idan baka fahimci da kyau ba baka san ingancin sa ba to ka nemi wanda kai da shi ke da Allah ya ga ma me ingancin wannan magana in lada kake newa in ko ba ba kana gani lokacin da aka turo aka gaya ma rashin ingancin da kawai wanda ya turo zai gaya wa ranar daga ce ba da rashin ce zai inganta ba ka dina tura wannan ta tsawa to ta kwa Allah ya kiyaye akwai um mai gundu mala abi yana yawan jama'a nan Alhaji Abdullahi Adamu aba aba kire ko an masa aiki yau a dan azumi dama sun ba da ke cewa a tashi a addu'a muna roƙo Allah madaukakin sarki ya ba shi lafiya ya sa gobe ya sa akwai yalla mai ina jin jiwa ne jira ko muna roƙo Allah madaukakin sarki ya ba shi lafiya ya sarki sabanin sa muna roƙo ubangiji da sunan da kyawawa da tsohon da ɗaukaka na to to akwai inda da shi wanda suke agaji a wannan masallaci shi ma rana alhamis da ta wuce ya yi right ko yayi yayi asali muna roƙo Allah madaukakin sarki ya baki lafiya Allah madaukakin sarki ya sa ka fara muna roƙo ubangiji da sunan su tsayawa da tsohon sa madaukaka duk waɗanda suke mana siya da addu'a ta da kai Allah ka biya musu bukatun waɗanda suke cikin damuwa da takaici da kunci da bakin ciki Allah ka yaye duk matsaloli da suke damu al'umma musulmi Allah ka yaye mana muna roƙo ubangiji da sunan sa tsayawa da tsohon sa madaukaka waɗanda suka da wato neman aiki a gaba da kuma neman adalci da Allah ta adala mu ina roƙo ubangiji da suna yanka kyawawa yan kasuwannin mu Allah ka yi ko da hannayen Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ta babu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ta babu ikon guje mata iyayen mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka jaddada da rahama a wurin idan ba mu gaba da kan suka da kai da imani waɗanda suka sa aure a gaba da wanda aure ta ko a gaba Allah ka gada mu اللهم صل على سيدنا إلى طاعتك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أو أمر من ذلك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا هادي يا سلام صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين